أيضاً. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والحب ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فطه حبيب الله ما الغير ما وما فوقتي وساعاتي صرفت لذكره صلاة ومرحا منه قد سرت جيلما ثم سلامه صلاة فمن رام دركي في استياء نبينا فقد رام أمرا مستحالا محرما كمن رام مسك البدر يوما بأصبع ومن رام أود الأمس يوما وأيوما ثم سلامه صلاة تركينا كمن رام مسك البدر يوما بأصبع ومن رام أود الأمس يوما وأيوما كمن رام درك الوصف أيضا قد اكثروا ولكنهم قد غادروا متردما ثم سلامه صلاة تذكينا إلى الذكر والهب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله mun sake komowa dai kan wannan karatu na littafin diwani na walanmu shehul islam alhaji ibrahim yasi alkaulahi kuma a gani inda muka kwana inda shehu yake cewa fa tasaluni an habibi wa sayyidi yace fa taha habibullahi mal ghayr ma wa ma yace fa in tasaluni idan aka tambaye ni waya sa da wani zai tambaye ni an habibi ga masoyina wa kake so kuma wa sayyidi wane ne shugabana amsa da zan bashi shine daha shine fataha habibullahi wanda yake masoyin Allah malla ghairu babu wani ma ba wani wa ma ba wani ba wani manzon Allah a cikin zuciyata ne Ibrahim Yas saboda haka ba waƙati da lokuta na wa sa'ati da sa'o'i na duka sharaftu da zikirhi ana juyar da su wajen na juyar da su wajen ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salatan da salati wa madahan da yabo minhu duka da annabi nake yin su saboda albarkacin wannan salatin da yaban hakika sai na zamo tailaman kamar wata wato dan daren sha shi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Allah ya masa komai kuma idan kana san Allah ya maka komai to ka riƙe manzan Allah Allah zai maka komai idan har ya zama wato ka kama manzan Allah da salati hidima ga annabi ko yabo to za ka zamo abin kallo a cikin halittar Allah ina misali ina misali na sha faɗa muku wato Allah yana da duk abin da kaiwa Allah yakan saka maka ba don ka cancanta ba dan wato falala daga gare shi haka ne to idan kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu da irin abin da kai wa manzon Allah da irin abin Allah da saka maka haka Allah ya tsara an gane shi yasa wanda yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati wala da yake ba shi ba shi ma Allah salati yake masa an gane idan kaiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba irin wannan abin da kaiwa manzon Allah irin abin Allah zai ma haka ne to kuma duk wanda ya rabu annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yana daukar kamar tabarsa Allah ya dauka karsa shi yasa yake da salati da yake annabi da yabo da yake annabi yau ya zama a duniya kamar wata ran daren 14 amma a wajen masoya annabi ba a wajen kowa ba kaga sai da na harimatu sai da harimatu sa'adiya wadda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ka kalli wato sirar zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a gidanta ko tun daga sanda ta ɗauko shi zuwa sanda ta mai da shi in ka ɗauki abu uku kawai a ciki abu ɗaya ya sunan waɗanda suka tafi wato makka cikin garin makka neman jariran kam amsa suna da yawa amma babu wanda ya san su ko ya sunan jariran ba wanda ya san su ya sunan iyayen jariran ba wanda ya san su to shi wannan jinjirin babban jinjirin nan da ba a taɓa yin wani jinjiri irinsa ba a duniya tun daga lokacin da halittar sa'adiya ta shiga cikin makka da abin da ya faru da ita da mijinta da jakarta da ɗauko shi da shigarsa gidan da shayar da shi da sai nonanta da ɗanta da baya samun nonon da ya sha abokin tagwaitakan shayarwa annabi kafin manzo Allah ya zo gidan kullum kwana yake yana izi yana kuka saboda ba shi da abin da zai sha yau ga wani jinjiri ya kama nonanta ya sha wani nonon nata saboda ka sai Allah ya mata bi sai ya biya ta nonanta ta shayar da annabi ya zama ɗanta a ranar shiru ya kwanta yi bacci saboda bayan ba a sha abin da kai wa annabi irin abin Allah zai ma to yanzu kawai iya halimatu sa'adiya tarihi ya nuna sunanta kenan ko halimatu da hilmu ne hilmu kuma as-sa'diya daga sa'dul as'ad ne kaga ta wannan sayar da annabi kana ramzun da Allah ya tsora akan ta ana fahimta to yau adadin halimatu sa'diya a duniya waye sanar sai Allah saboda me ada surtu tilama saboda ta rabu mai albarka ta sa'adul asadi annabi Muhammad sunan yatta shema'u yau arbin shema'u a duniya kwaya nawa ne amsa ba da to in ka dinga jin abubuwan da suka dinga faruwa da ita saboda rabar da manzon Allah sai da shi ko to ba su da arziki shi yasa idan kai salati wa annabi kai yabo ga annabi inda baka taɓa tunani ba sai Allah ya kai sunanka abinda baka taɓa tunani ba sai ka samu martaba saboda ni albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ana ganewa sai ya ce fa waqati wa sa'ati saraftu li dhikrihi salatan wa madahan minhu to sai ni kuma Ibrahim saboda wannan salatan da madahan da naji annabi yau sai da zama kamar wata ran daren sha hudu babu abin da shi Ibrahim yayi wa kowa babu abin da shi Ibrahim yayi mana ko asiri ko wani lakabi ko wani wai a'a salat inda akwai lakabin shi ne ko sai annabi ne to tun da na san annabi mu kuma na san sa da ya zo aka san haka wallahi ba za mu kula shi ba أكيد
فمن رام دركي في اشتياق نبينا نعم فقد رام امرا مستحالا محرما saboda haka kamar rama birki wannan mutane da wato waɗanda ba su ma gane ba suna wa shi ibrahim taji kan wannan cewa wanda ya nemi ya rike ni shi ne kamar rama da shi ya yake na biyina a cikin soyayya ta ishi ba ta hubbu ba ba ta shagafu ba ba ta garamu ba ba ta wuddu ba a ta shagafu to wannan da ya masa kowane ne fa kadara ma'amaran ya zo da wani al'amari wanda yake mai mustahalan horarren abu ne kai muharrama abin haramta ne ba za ka yi wa annabi irin wannan sanda nake yi wa annabi ba ana ganewa to mu dawo kan ƙasa ƙasa mu idan na ce ni dukkan ruban da ke da san annabi na yi ƙarya kai na kai da akwai wanda ya fi ka san annabi to me abin in kai yanzu wanda kika to ya zai ce haka to kai shi wanda ki faɗa ka ya da fi san annabi to in an tafi kuma kan mukamin da shi kawai ya faɗa haka ai ka san tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ko annabawa Allah shi ji ta shashi akan wani shashi ai ka san kowa ba ko dan an ce ya shi ka san ya shi ta yanzu misali kamar in an ce ya fi kowa kuɗi a Afirka wa za ka ce in ya faɗa ya ƙarya to in ka ce ƙarya yake yi kai me hujja ka in ka ce na fi shi kuɗi ya sunan ka shine misali sai ce min
kamar rama maskal badar yawman bi asbu'in wai wanda yake so ya riske da cikin san annabi misalin da shi kamar rama maskal badin kamar mai shafar wata ne yawman wata rana bi asbi da da dan yadan zakat kana kasa nan kace yau dai ba za mu taba wata zai yiwu to kamar haka da kike za ka riske da cikin san annabi misalin kai kenan ko kuma me wa man rama audal ams yawman wa aiwama ko kuma wanda wanda yake neman wato dawo da ke ta dawo yau je ba ta shige ba to ka ce za ta dawo yau zai yiwu amma in ka ce ina jiran shekara ɗaya mai zuwa fa amsa zai yiwu amma jiya ta shige har abadan abadan irin je ba ta dawo ba to in hajji ba ta dawo tun ba kai suka ce cikin san annabawa kuma ba fa kawai haka ake faɗa ba da ka a'a misalai sun bayyanu kuru-kuru akan alaƙarsa da annabin ya kai ya faɗa haka ba kawai ra'ayi ne kawai ya rubu- ya rubuta ba a'a dan na sha baku kissar sa'anan balawu ya taɓa shiga gidansa zai sata aka lara ko ɓarawo aka kamo shi aka shi gaban shehu ibrahim ya ce to kai mu da ba masu kuɗi ba ba 'yan kasuwa ba za ka zo sata gidanmu ya so na kamata kunna ya ce muhammadu ya ce ina ayo so na ka ɓarawo ya ce ami wannan sunan baya sata duk abin da ka gani a gidan nan kayan muhammadu kuma ya taɓa tura ‘ya'yansa jami'a ta azar nan misira mutum goma duk ciki kowa muhammadu ne wanda yake mai rubuta abin irin a shaida ka zo ka shigo cikin jami'a muhammadu mamunu muhammadu aminu muhammadu al-bashiru mun taɓa muji ta ba duk muhammadu ne ya ce muhammadu al-mahi duka ya ce dukkan kuya sun yi na gasa in yes wane wane in suka ce duk ayan mutum ɗin ne nan duka ya ce eh ce kai wannan muhammadu wanne ne suka ce wannan kake rike ya ce wallahi wannan masoyin sa ne za ka duk misalai sun bada haka ka ce
kamar rama darkal wasfi aidan qadaftaru
ya ce kamar rama darkal wasu aidan araksaru masu neman siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin mutane da aljanu da masu basira da mawaka da kowa da komai sun yawaita a duniya kowa yana so siffanta manzon Allah yadda Allah ya buɗe masa annabi walakin na hun sai dai cewa su wayannan masu son siffanta annabin kada gado sun bar wata wato wani fage ko wani shinge me mutaraddama wanda ba san komai a kansa ba shi Ibrahim da Antaru yake a wannan baitin Antaru shi ne yake cewa akwai wani abu da mawaka suka rage wanda ba a yi waka ba a duniya wanda ba kware shi ba Antaru yana cikin wato wato mawaƙan shu'ara iljahili sannan sha'iran jahiliya to a cikin yake faɗar wannan kalmar cewa akwai wani abu da mawaƙa suka rage wanda ba a yi masa waƙa bai ce ga wani nan kowane zamani an yi irin abin da aka kai an taru amma haƙƙinsa da martabar da Allah ya yi masa adaka da rumu tare da ma kamar ba sa komai a cikin gonar ba sallallahu alaihi wa sallam نعم
فآثرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريما فوالله ما في القلب حز لغيره وغير رسول الله ليس لتعلما ثم سلامه صلاة أشار إلى مزن فسال مسرمدا وإزرام مسك الماء أمسك ملهما وإن قريشا عيبوه وصغروا وشق له ذا الجو برا معظما ثم سلامه وإن قريشا عيبوه وصغروا وشق له ذا الجو برا معظما وردت له شمس بعيد غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق مهكما ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي ولم شوف الإسلام الحج إبراهيم إنياسي على قوله يا سنغادي shi ne yake cewa fa'asar su kubbal mustafa tuna gairi na zaɓi soyayyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wato akan komai kuma bayan san annabi da nake kuma yana baya walau umma kulsumin ko da umma kulsumin ne kai a cikin yayin shi ibrahim akwai umma kulsumin ka san ɗaya yana da shiga rai da yawa kuma ka san akwai hadisin da manzo Allah sallama yake cewa ba za ka so annabi so na ya tabbata a ranka ba sai ka so da fiye da uwa fiye da kaza fiye da kaza fiye da kaza to wannan hadisin ya fasara maka shi yana sa annabi fiye da komai ka san shi dan adam shi ke son ɗansa kai ka so ɗanka uban ka ya so ka ka san na ce wa mutane kullum wani gwarin zance na ina da wani gwarin zance in ce kai ɗanka kake so amma ba ka san ubanka ya ce wai kamar yaya kullum cewa kake yi Allah ya raba ni Allah ya raba ni da kai lafiya kai ba kai baba me kake nufi kenan ya mutu kuma kana nufin Allah ya raya mutu me kenan to da wanda ake so a kashe da wanda ake so a rayu wa ake so kuma kowa na kaiwa abu na kirki sai sai Allah raba ka da iyayenka lafiya kaji ya kashe masu kuma ka ce abu ka zo au to zan ka da abu so ne musamman kyamace tana da shiga rai sosai to shi da shi bara ya ce sabon alarin da yawa ne haka nake kike yi dan ka dawo da ni nan sai yawa to shi ne hannun ya gaji wannan an gane musamman kyamaci tana da shiga rai saboda wato ka kalli ko da alaƙar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da sai da Fatima zaka gane wato kyamaci tana da shiga rai sosai kuma ku da fikihu ne samu an gane to sai shugaba ya ce ya zaɓi soyayyar annabi ko ma bayan wani annabin kowane ne wannan wani annabin wai a so ko kai ne umma kulsum ko kai ne maryama walau umma kulsum walau kana maryama na'am
فوالله ما في القلب حظ لغيره sai shehu ya ce wa wallahi ya ce na rantsi maka da Allah ma hazzun li gairi babu rabon wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ina fil qalbi fi kalbi a cikin zuciyar Ibrahim kamar ka ce wallahi tallahi billahi da la ilaha illa hu to da ka fakir rasulullahi wannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama laisa sunansa kenan babu kawai lita alaman na zalika dan ka san haka kai da wanda nake baka labari eh dan ka sani mhm ashara ila muzlim fasala musalmada annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ashara yayi ishara ila muslimin zuwa ga girgiti fasala musarmadan sai girgitan ya zamo yana tafa wannan yana da cikin mujizun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hasan wato duk abin da ba zai yiwu ba bai haɗu da wanda ke sawa ya yiwu ba ko me to duk abin da kaga ya yiwu me sashi ya zo shi manzo Allah komai umarnin sa yake jira domin abin da zai baka ma- mamaki dutsen da yake kafe a ƙasa kamar Uhud manzo Allah sallama ya hau kan Uhud aka ji Uhud yana jinjina kamar yana kishin zikiri yana shaƙi cewa manzon Allah sallama ya hau ne ni yau ko dutsunan duniya ku sani annabi ya hau kowa ni kuma ga- gani ya hau har manzo Allah ya ce masa Uhud mana san ka kana san mu mana san ka dutse ba kuma wato da zai ɗebi rairayi a ƙasa tasbihi kake a hannunsa wani lokacin sabai sukan je kuma sai jana bakar ya ji wasu daga cikin manya-manyan akabiru sahaba sun je da wato ƙasa take da tasbihi a hannun maikin Allah an gane to wannan ita kuma girgije ne babu alamar hadari babu alamar komai yana kan bambari yana kudu ba ta juma'a wani balaraban kauye ya zo samu manzo Allah sallama yace an yi fari ba ruwa a waje kaza ba kaza ba kaza ba kaza manzo Allah yana kan bambari bai sako ba sai ishara da hannunsa misali kamar kai wannan girgizar ta wuda kai inda kake tsaya anan tsaya anan tsaya anan tsaya anan sai ishara me nake so ku yi ruwa za ku zubar kawai fasala musarfada kawai sai girgije ga tafatar ruwa
wa izrama maskal ma'i amsaka mulhama kafi ya kewayo kenan ana ruwa kafi aka yana ruwa da kuma shi wannan balaraba a wata ruwayar wani balaraba ne ya ce ruwan fa ya yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yi ishara kamar kai girgije ka daina zab- zubar da ruwa wa izrama wa izrama da yanayi ne kamewar ruwa am sai ruwan ya kame mulhaman kama kin sa masa ilhama kai kame kamar ka ce dunkula hannunka saki shi ne kaga kamar ishara a kai maka am sik sai kame mulhaman ana da kin sa masa ilhama sallallahu alaihi wa- wa sallam haka Allah ya yi shi shi kayan Allah ne sha'anin Allah ne na'am inna quraishan ayyabuhu wa sazzaru ka san ƙwarishawa wato mushrikan ƙwarishawa wato ayyabu sun aibata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka san ba kowane abu ne ake kawo shi a cikin amfani abun ba ba kowane abu ne yake zuwa ga naka ne wannan kayan kuma ya zama ka amfani shi ba ba ba kai ba abu ɗaya ne ake yin za ko da ƙaninka ne yake yake da abin zaka sallama masa shine cutar mutanen zamani eh tsare kuwa yanzu yanzu za ka ji ba lallai ba a rinka faɗa sunanka ba in Allah ya baka wannan wannan takarifin amma ba shi ba duk abin da za a za ka yi wa mutumin zamani sai ya inda ga yana kallon ka, wani ne ba wane ba na magana bal da shi ba to wace maka bai bal din ba kuma wannan abin da yake da shi ƙarya ne abin yi lagar shi a ɗan adam kowa faɗa haka haka ne ko to amma aka baka kuɗi ba bal ba in ma wan kakur dishi kuka yanzu ya zama ciyama to shi na yi cutar mutanen zamani eh wanda kuma ba su gane ba eh ba su gane ba an yi gabar da kare ina za ka yi yamma ne ba gabar ba an yamma da kare ba shi da alaƙa dan mutum Allah ya ba shi kuɗi ka ɗauki kulliyar ka ka ba shi ba kai wa kanka adalci ba shi ma ba kai masa adalci ba me zai iya maka yanzu ka ga tun masu kuɗin zamani su ne sarakunan zamani an gansu jiki yana rawa akwai wanda to na'am
wa shukka lahu zal jaw'u badran saboda haka sun kaskantar da mai Allah kuma sun aibata shi saboda kusanci kenan alqurbu hijabu shi kuma wa shukka lahu zal jaw'u sai Allah ya tsaga wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato sararin sama aka ɗaga masa sama aka ce taho ya rasu lallai zo mu gana badaran halin kasancewar annabi yana cikakken wata kuma me abin girmamawa
wa ruddat lahu shamsun wa aida ghurub wannan ma mu'jiza ce maikin Allah ne ya kwantar da kafas kansa mai albarka kan cinye sai da na Ali mai albarka sai ɗan rinsa irin rintsawarsa sai da na Ali bai yi sallar la'asar ba kaga ka tashi annabi ne ka ce zan yi sallah ga sallar nan ai shi ne sallar shi ne ƙwayar sallar da ya farka daga bacci irin baccinsa mai albarka yake sai da na Ali ya ce ya Ali an yi sallar la'asar ne yake a ayar rasulullahi ita ce ba za ka ƙara'i ba shi ta ce wannan mu'jiza farko a dawo da zamani bayan ya shige shi kaɗai taɓa yi a duniya zamani ya wuce kaza da sai dai sai dai manzon Allah ba dai kai ba wallahi duk technology mai technology da isa ba sai dai recording ya ji in an gama a sa kuma da ba dan ya mata barkon nan naka ma ba zai sai ya kalli rana ya ce ke rana dawo daidai zawalin la'asar sai ta rufa shi ne bawo shi ta taɗanda taɗanda shi da fasarar rubas taɗanda taɗanda shi ne rubas ke nan da hausa kundarin hausa sai yau ta yau baya ta zo ta tsaya ya ce tashi ka yi ka yi ta tashi ka yi ya ce koma ki faɗi waraddat lahu shamsun bu'ayda ghurubiha ya dawo da rana yayin faduwar rana
iz kazzabu yayin da su suka wato sarifantar da annabi sallallahu alaihi wasallam
da anzala al-haqqu muhkama sai Allah ya saukar wa da annabi sallallahu alaihi wasallam littafin alqur'ani shine al-haqqu ana kada anzala al-haqqu muhkama wanda yake shine mafi kyau hukunci
وهدم أحزابا برمية كفه فيا عجبا من رميه حين هدما هدى الله أقواما بنور خوارق وبالسيف يهدي البر من كان أجرما ثم سلام يفيد علوما فائضات ومغنما يبيد جيوشا للضلال عالم رما فأما هداه الأرض كرها وطاعة فأرب وعدم أرشد الكل عمما ثم سلام وحتى أتانا الدين والعلم والتقى ولله شكر بالنبي مهتما وقد صار فينا المسلمون وعندنا أئمة علم صالحون تكرما ثم سلامه صلاة وفينا رجال سابقون وعندنا للأقطاب ختم هبه كنزا مقلسما صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وأصحاب صراطا مقوما ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدى ولما شوف الإسلام يتيمين حد الله أقواما وهدم عذابا وهدم أحزابا manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tarwada rindina birai ya tafi wato da jifa da dan jifan da yi da tafin hannunsa yaki ne kare wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kada shi ma yake sallallahu alaihi wasallam ba shiga yake fagen fama a ta yaki da shi ba a'a yana gefe yana tsaye yana kallo amma fa in ya kare kuma sai shi to ranar yakin ya kare aka saura kowa manzo Allah sallama ya hau kan alfadaransa mai albarka ya ɗebi rairayi ya watsa cikin idanun kafirai ranar da aka fara yin tiyagas a duniya kenan kina tiyagas na farko a duniya tiyagas ka ɗauka basira wani cin haka kike da ko ba wanda yake da wannan basira ai hadallahu a وهدم أحزابا برين يتكفي كده شو يتكفى يا أدبا يا ما مايتين الأدب وتمين رميه وتدقونا الجيفة النبي صلى الله عليه وسلم حين هدم lokacin da yake tarot a wannan zanen jifa da yake kowa ya tarot mamakin wannan abu ka san ba haka kawai ba ne na'am hadallahu aqwaman bi nuril khawariq Allah subhanahu wa ta'ala da shehul islam yake ya shirya wa'insu mutane bi nuri khawariqin da hasken mu'jiza ta gani kamar wa kamar wanda yazo ya ata damu yace sai ya baka gaskiya zan ba da gaskiya kuma da manyan kake kaji mu ko ba gane ba yanzu dan Allah damu ya zai magana kuma saboda tsabar filosofa irin ta mutanen lokacin da kaifin basira ya da yanka dama ka je filosofa ba kuma ga kokarin wannan balaran ga damo da ba da ka ga ka ka wajen damo ya yi ya magana to shi da yanka shi mutu ne kashi ya yadda shi gaban sa ko mutum ne wala ba ne ba ka magana ba mai magana ma ba damo ba yace ya yake kaza sai da ya faɗa maka fa ne ce yana kun tare kuna ta tattaunawa yace ai kaji kaji kaji ai shi annabin Allah ne yace wa yace wasan yace amma ki kawo mutum ne sai ya bi annabi ta ma yau an zo ƙarshe a shi ƙarshen sa aka zo shi da sani ba yace yau kwata kwata an gama komai da daman za a cikin hannu a cikin kuran ƙasa ya da kwashi kawai danne yanka shi ba san fa me zai ba ya ce ku biyo ni aka ba mai kisa Allah sallama yana tsaye ya aje zama a gauta ce kan ta annabi Allah ne ya ce to annaba mun sa da abun ban mamaki abin da nake so kai mun da mana nake so kawai ya da kai annabin Allah ne su wanda aka tura su suka ce aka yi irin tana abin cewa a shi kenan an gama kenan ya ce kai da mawaye ne ya ce a kai aiki annabin Allah ne ya ce a shaɗar Allah ila ila Allah wa shaɗar naka ya rasu lallai sai mai kuma shehu da mu radiyallahu anhu shi da man fa ya kamata a yi wa wannan daman waka ina ma waka masu ta shehu da mu shehu da muna sallama maka gashi saboda ta to kaji dai to wannan shehu shehu dama kai baka yi shehu dama bane na'am
wa bi sayfi yahdi al-badru man kana ajrama wasu kuma ba su shiri ba sai da aka gane tuko ke fito na fito shi ne sai da takobin wato albadar wanda yake wata ta yaƙi man kana azarwa wanda sai ka kasance masu taurin kai da shi na'am
يفيد علوما فائدات ومغنما manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fa'idantar da ulumu iri a duniya kuma fa'idoji waɗanda suke masu tarin yawa
magnama su ne kuma ya bayar da ganima ta yi Allah ya a cikin wato shari'ar manzon Allah akwai amfani da ganimar yaƙi kai ma da Ibrahim me yasa shi Ibrahim ya kawo ta dalili shine da duk annabin da ya yaƙi ya ci kafirai da yaƙi to ai idan kuka yaƙi da mutum sai nasara da kai da kai da komanka ya zama nasa kai ma in kai nasara da shi komansa ya zama naka to duk annabawa a shari'arsu idan wato suka yi yaƙi sai ya zama sun samu ganima ta yaƙi ba a taɓa ba a taɓa ganima kala ta aiki a wani fili ana kallo wata wuta za ta sauko daga sama ta kama wannan ganimar ta ci an gane idan aka tara kayan ganimar sai wuta ba ta sauko ba to wani ya dan zalbi dan wani ba sai a yi shela a ce wani ba za fito da kayan nan kada Allah ya saukar da bala'i to sai an fito da shi an aji sai ga wuta ta sauko ta cinye kayan to ma'aikin Allah saboda wato soyayyarsa da Allah idan aka yi wannan ganimar ta isa ka ce an bar wa muminai su yi amfani da shi shine wa magana kake kai ka ji dalilin abu ba haka a kawo da abin da ka kawo shi a cikin wannan littafin akwai ilimi da tarihi sai ka kalli diwanin Ibrahim ka san ya san abu guda biyar duk yadda da farko ka san ya san alqur'ani sai ke kuma ya san sunnar annabi sannan ka san ya bibi sira da kyau ina aka kwana ina aka tashi kuma ya san ɗabi'un larabawa kaga wannan duk da ka dole ka ce wannan dan na karshe Allah ya buɗe masa kofar ya san manzon Allah na'am
yubidu jiyushan liddalali aramrama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yubidu jiyushan ya halaka da rinduna wato aramrama mai tarin yawa wanda suka zama liddalali suka kasance suna kan bin hanyar bata
فأما هداه الأرض كرها وطاعة har sai da shigar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta game kannin kasa an so da aiki ko kana so ko ba ka so da da suke kuya suke sallah suke kuya suke yin komai da yau gashi ana kiran sallah kowa na ji hayya ala sala hayya ala sala ba da zaka kai ne ba ka zama abun zai tunda an ce hayya hayya ala sala ba ka zo kai sallah ba to shirye ta bi kowa da kowa an daina zalunci an daina kafirci an daina komai yau Allah ake bi karha wadatan kuma ko an so ko ana ko ana so ko ba a so karha wadatan kace fa urbur da larabawa wa uzmun da bebaye arshada kull amma ma an ce bebaye waɗanda ba laraba ba kenan ko da bature ne ke ne wa laraba ne gargebe ne ke da mu da kai uwar mu ɗaya uban mu ɗaya kar ka ce a wai wannan baka fata ne ni dan ingila ne a in dai ba wala rabe bane kai sunan ka daidai sadaka arshada da kullu amma ma sai da shiriyar annabi ta gani ko da kowa tunda kaga kaga mutum malam a cikin a cikin ka kalli tsakanin mu da ganin zuwa maka a ce ba jirgin nan ga ra'ayi ne sai dai mu ziyara a zuci yadda muke masu lalacin nan haka ne to amma kakka mutum a ƙauyen ƙayau ya ce Allahu akbar Allahu akbar shara la ilaha illallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya arsala da kullu amama na'am hatta atana ad-din wal ilm wat tuqa
wa hatta atana ad-din har sai da ilimi ya zo mana mu ‘yan Afirka nan kenan. Wal ilmu da ilimi wacce da kuma tsoron Allah, walillahi shukurun, ko? Godiya ta tabbata ga Allah,
bin nabi muhattama wato ga annabi sallallahu alaihi wa sallama muhattama wanda ke wannan godiyar abin tilasta wa kanmu ne sai mun yi wa Allah wannan godiya sai mun kiɗa saka mu ce Allah mun gode na'am Kar sara final muslimuna wa indana wa qad sara fi al muslimuna gashi mu yan Afirka duk wato bakin nan nan musulmai sun zama a cikin mu wa qad sara fi al muslimuna ba mu shine ai magana bai bayan yake yake maka ujmun dan shi ne cewa kada sare sai daga musulmi na ga musulmi ne duk a cikin mu mu ne kira aha wa indana ayyamatu ilmi kuma a cikin mu din nan ga waɗanda suke shugabanni a cikin ilimi
salihuna wato mutane waɗanda suke na gari na gargari in ka gansu kai ka san wannan mutanen Allah ne sun ba Allah sun so Allah sun ba manzon Allah kuma sun san shari'ar manzon Allah salihuna kenan takarruma kuma ababen girmamawa masu girma an san nasu za su girmama su hasan wato a shi girma ba bai ba da shi sai mai girma idan ka ga mutum kullum ba shi da aiki sai kaskantarwa to makaskanci ne ƙwarai kuwa mai girma zai ba da girma abin da kake da shi shi za ka bayar yanzu idan almajiri ya zo gida ya ce Allah ziyarin kana cin dan wake sai ka bashi fulawa shi kake ci to shine naka a sannan ko kana cin ku alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibati aha
wafina rijalun sabiquna a cikin mu dai mu yan afirka akwai sabiquna akwai mazaje wayanda suke su as-sabiquna ne as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin da kuma da sun yi rigaye a cikin bin Allah sun yi rigaye cikin waliyai akwai kaza yan afirka aha wa indana a cikin mu nan yan afirka dai lil aqrabi khatmun kai akwai mashi takamakin mawali dan afirka ne shi ma da tijani
habhu kanzan mudalsa haku shi wannan shadda na kaddara shi kanza wata taska ce mutsal sama da bawan da ya santa da fafiya da fafiya taska ce domin kayan annabi ne abu
salatun wa taslimun ala taha ahmad saboda haka wannan kyarin da muka yi wa manzan Allah muka hada da wayannan bayin Allah da suka bi manzan Allah muna yi wa Allah godiya godiyar shine muna yi wa Allah godiya muka ce Allah godiyar mu da kai mana wannan baiwar kai wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati kai masa gaisuwa ala daha Muhammad wannan salatin da kace tabbata bisa daha Muhammad
wa alin da alayan Annabi Muhammad ashabin to so da ka karka so karka saki kana san Annabi zama kana san alaye ba ka san sabon Annabi ko ka san sabon annabi ba ka san alayan akwai ayat tambaya a kanka adu da sahabu mal ali wa sahabil kirami haka ake so kullum saboda haka wannan salatin da taslimin Allah ka yi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka hada da alayan annabi Muhammad da sabon annabi Muhammad
siratan muqawwama wanda su ta farki ne wanda sai daidaitacce haƙƙoƙin Allah har har gun manzon Allah har zuwa gun Allah
harful ba'i بليت بحب المصطفى الختم أحمدا أبي الكون والأخلاق فرعا ومهتدا أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى صليت بنيران اشتياقي أحمدا ثم سلامه سلام علقت به والناس في سنة الكرى تمتعت منه الدهر إذ كنت مفردا وزوهمت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة ممن يروم محمدا ثم سلام وزوهمت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة ممن يروم محمدا ولكنني ذليت قبل سبائهم وقد نلت تبريد القرون لأحمدا ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي mun shiga harafin ba sai ka dinga faɗa ka san a bace da yi a bace da hawaza haka haka yi shi sadaka da mun shiga harafin ba mun gama da wannan harafin to a cikin wannan harafin da shi yake cewa me وليت بحب المصطفى الختم أحمدا wato hasan kowa da akwai abin da Allah ya tarrabe shi to babu babu wato wanda ya ci ya ci nasara sai wanda aka tarrabe shi da san abin kirki to kuma a cikin abin kirkin ya zama an jarrabe ka da kan annabi ne ƙarshen cin nasarar duniya ta yi shi wajen raba sa da Allah ya mar da annabi Allah ya jarrabe shi da soyar annabi shine bulitu an jarrabe ni aha حب المصطفى الختم soyayyar wato al-mustafa abin zaɓin Allah الختم wanda ke cikamakin annabawan Allah Ahmada annabi Ahmadu kenan to an jarabe shi da san manzan manzan Allah to yana so ya gaya maka ga wani dan quality na annabi na yi sa'a da aka jarabe ni da sansa ko ku a san irin naka ne yace a na yi sa'a an san me yasa abil kauni shi ne baban dukkan nuka sarkar duka an gani shi ne baban dukkanin kasar da su na'am والأخلاق eh والأخلاق kuma shi ne wato wanda fi kowa kyawawan ɗabi'uwan zan Allah
فرعا sai zamo shi reshe ne na annabi Adam na ne a cikin ƴaƴan annabi Adam an sa ya ya ya ya ba ka ba ta annabi Adam shi ne baban dukkanin dan Adam ba to kai ka ce bai sani bane can a cikin gaba abul abul kauni shi aka san da su ne to ba a cikin zirin komai ya zo ba ko a cikin zirin mala'iku ba siffar mala'iku ce da da kiwa ba cikin siffar rauhani ba ba siffar da Allah ya zuro manzon Allah sai siffar dan adam ya ce fara'an shire shi ne na annabi adam in ka zo gan shi mutum ne
ومحتدا kuma shi ne fi kowa asali ya fi kowa asali manzon Allah mahatibu kenan
أتاني هواه saboda ta san annabi sallallahu alaihi wa sallama atani ya zo min atani hawa kan manzon Allah ya zo min.
قبل أن أعرف الهوى tun kafin na san me shi da da san ya zo layi ne kake na waya ai empty ne ku ba komai a ciki ba ka san annabi ya samu layi a zuciyata empty ba komai kawai da san annabi ya zo sai ya shiga ciki to me me kuma zai zo zuciyar ta iya kamawa ya zaske wa hannunka kunshi ya rike fatar duk abin da zo sai dai ya ya rana akan kunshi atani hawahu abal an a'rifal hawa san annabi ya zo mun tun kafin na san menene shi Mhm.
صليت بنيران اشتياقي أحمدا shiriki sai ake kona ni ake kona ni binira mishtiyaiya da wuta da wuta ta na soyayya ta annabi ahmadu an gane ko shi zu- zuciyata kona ta yake yi da soyayyar manzon Allah wannan fa shine shehu ibrahim fa wannan shine shehu ibrahim kuma tace faira kada ka kalli wasu mutane ka ce ga yan faira nan wannan abin da muke yi shine faira shi ne faira wannan ba wannan abin ba ba faira ba ne a zauna a yi zancen annabi a faɗi yadda manzan Allah yake shi ne yake faira shi Ibrahim in daga wani ya tara gashi wani yaren ban mari ne yaren ban mari ne ba yaren shi Ibrahim ba ne ya tara zo- zobuna kamar ɗan buri ba yaren shi Ibrahim ba ne wannan abin da muke yi suke faira shi Ibrahim in za ka ɗaki yan faira Kar ba ruwanka da yan faira zaki masu tara gashi da iskancin su a- a a gari mu mu ne yan faira shi Ibrahim wannan kike faira shi Ibrahim ba na faɗi faira ba Ana yan faira yan faira yan faira. mu ne faira ne kuma ga da kan mana sha kuma kowa ma yana sha san annabi ne fara da kula da addinin Allah da hadda alqur'ani da hadda bukhari da hadda muslim da hadda sa'id da tirmidhi da ibnu majah da hadda ahmad da muwakkar imam malik da kiyaye fiqh tun daga kan qawaid har kan muktasar ka hada wannan abin to ka zama dan fara ko ka bi wanda yake da hada wannan abin kai dan fara amma kana gaba da su kadan iska ne za mu je
alaktu bihi wan nasu fi sinatil Ni kara Ibrahim na race da Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wannan su a lokacin mutane bi suna da kara suna cikin gengedin maye kowa ya tafi neman uwa na abu shine mayen. Ka ka dage sai ka ji sai ka iya kaza sai ka iya tajwidi sai ka iya wai. Kina na race da manzon Allah. Shine kana cikin maye kenan. Eh, Kun dage sai kun kun tara abuwa him a duniya. Sai da san sarki wani sai na yi mu'amala da shi. أنا أتكلم وقل للملوك الأرض حين يكسى نامت عيونهم وهذا كملك لا يضع بدرهم نارا تيدا النبي صلى الله عليه وسلم نام قلق عليش نارك إيش والناس متاني على وقت في سنة الكراسنة سنجن جدا ما يجي tamatta'atu minhu dahara sai raje daɗi daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin babu da yawa ni kaɗai ne kai ka je kokace sai ka sai ka koyo kabali ko ba ai ba kwane wai sai fara da kwaye zatin manzon Allah ba wani zatin annabin nake hari sai zo kuntu mafarada sai zama ni kaɗai a fagen ba kowa to suna gano fa na karɓi wannan ƙarar na ta ko a wa zuhimtu fi hadha sai zamani kowa ya kai da gudu shi ma na Ibrahim ne yace amma da ɗaya na cikin wannan zamanin bara je shi ma ya samu wannan zamanin wa sai
innani ya zama Ibrahim ne din nan la fi giratin sai nake nuna kishi na mimman yarumu dukkan abin muhammada da yake neman wannan abin da nake nema a gaban manzon Allah a ba kai kishi ma kan matarka ko a kan dukiyarka balle ka ga wani ya tuwa abin da kake nema sai ka kishi a kan zai
walakinnani sai dai su sani su wayannan masu turmutsatsiyar
zallaitu qabla na riga su sa'ati sun tun kafin su je
wa qad ana adama a ya ji shi kadai dama a ya samu abin da ya samu haske na ne yasa ku kuma kuke so ku je ku samu ku na riga ku Aha.
wa qad niltu tabriz al-qurun yace hakika na samu tabridal qurun bayyana bayyana alkhairi da dukkanin karnoni li ahmad ga annabi ahmad kamar yaya a karni na ne saboda abin da na samu a wajen manzon Allah dukkanin wani karni da da ya shuɗe bai wanda ta karni da ya zama a karni na Allah ya bayyana kamar kullu ya na rukuni bar da masara min alawa ai tabridal quruni a can ne sai zama duk mana zama na sai saboda abin da na samu zai ka zama ne na AC guduwa shaharu warawa shahar a ɗauki iska daga nan ta kai kusan ta kai kusan saboda albarkacin mai zamani yanzu na je wajen annabi na samu duk abin da na samu sai a kama jirgin sama shi ne tabari da alƙuruna li ahmad Aha. an gama to walima la shi ne ai sai ka da wannan duk
والإملاء وعز العبد عز ملكه فضوء يمين الكون عبدا مسودا ألا يا رسول الله وارفع شكايتي إليك وحالي ما ترى العبد سودا ثم سلامه صلاة ترقينا إلى wai الذكر walima la me yasa ba zan faɗi haka ba shine walim la walima la to da waka ce ce walim la walima la me yasa ba zan faɗi haka ba izzul abd izzul abd girman bawa isu maliki girman mai gidansa duk girman ibrahim wannan da ba mai gidansa kamar fanko ne ba a shana a ciki duk abin da ka gana ta yes yes yes da ka- kana zara sirrin annabi a cikin sa wallahi billahi alazim kamar ashana ta fashi ‘ya'yan ciki sai me wala haka zai zama ba shi da komai sai annabi muhammadu shi ne girman sa izzal abdu ishidu maliki duk abin da kake ɗauka kake jin ina shi da zuwa ramar gausul a gawas saboda ka ɗabu shi ne kake maka ce ma masoyin annabi tatil ɗin sa wanda ba shi da kamar sa ka jingina masa annabin sa in ta yaka kasar da mashi ibrahim amma duk abin da ka ɗauko ka koya wannan muna bin ka bashi akan makallau izzul abdi izzu maliki ga mukamin sa ku fadau yamin al-kaunu al-kaunu dukkanin kasantattu a yau dau yamini suna cikin damshi na saboda na samu albarka annabi duk wannan an basu madadi amma ba Allah bane ni abdan bawa ne musawwada kai annabi da shugabantar da ne ke kai shugaba ne yasa duk inda ka gani sai an kira manzon Allah sai an kira Allah sai an yi zikiri saboda ni abdan ne ala manarkan am ya rasulullahi ya maikin Allah warfa shikayati ka dauka ka kai kwana ilaika zuwa gare ka wa hali da halin da Ibrahim matara yadda kake gani ya rasulullahi yace me sawudal abda ka shugabantar da wannan bawan akan dukkanin wani masoyinka inda mutum ya zo da kayan soyayya da zama ni ne shugabansa alhamdulillah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya amin Allah da mu zo lafiya Amin.
Allah ya kiyaye mana mutuncin mu da imanin mu da addinin mu amin Allah ka tsama cikin ina ya Allah ka kare mana fada amin Allah ka goyi da bayan mu amin Allah ka biya bukatun mu zakiran mu baɗi Amin.
Allah ka yi mana buɗi gabar da yamma kudu da arewa amin ka sanya abincin mu cikin sauki Amin.
tsirin mu cikin sauki amin rayuwar mu ta zama cikin sauki amin da saboda alfarma manzon Allah Allahu sallallahu alaihi wasallam abin da ke damun Najeriya da talakawa da shugabannin duka Allah ya mana maganin abu amin Allah ya buɗa musu amin su gane gaskiya gaskiya ta ce aiki da ita Amin.
tausayawa talaka amin duk inda zaren ya ɓace Allah ka danka musu shi a hannunsu amin Allah ka ba su yadda da za su mana adalci Amin.
da za su cin manzon Allah Sallallahu sallallahu alaihi wa sallam Amin.
ko kuma Allah ya hore mana abin da za mu yi hidimar azumi da hidimar sallah da hidimar komai ma Amin.
da za su cin manzon Allah Sallallahu sallallahu alaihi wa sallam Amin.
mata fatul fatih إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا عبد الفاتح لما غلق القاتل لما سبق انا سر الحج والهج والهج والهج المسلمين والله قد نعم عليكم
amin
الحمد لله